الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الستر في الصلاة babu satiri fi salati a satiru shi ne satiru al'aurar mutum ya satirci al'aurarsa in zai yi sallah قال الله سبحانه وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد to sai yanzu al'amari kuma ya zama akasi akwai rigunan da ake ratayawa su ne za a ji sallah kun za a yi sallah su ake sakawa da rigunan da aka tara za a kai wanki amma za a shi masallaci ko asuba ko azhar ko al'asar ya kure akwati don za shi gana da ubangiji wannan yana da wuya yanzu ko yana to kuma abinda ake so kenan za ka masallaci ka ci ado ka ci za ka je ka gana da wane ne za ka je ka gana da allah maraukin sarki za ka yi sallah kala mujahidun mujahid ibnu jabar ya ce ma wara aurataka walau aba'atan abinda zai suturci al'auranka ko a baya ce ma'ana dai ka suturci al'auranka za ka yi sallah babu salati fi thawbil wahidi babin da zura bayanin yin sallah a cikin riga guda daya tufa kwaya daya tufa guda daya tufa daya ko riga ko kwarje ko menene lalle ne sai sun zama biyu ko uku to shine zamu gani daya tufa daya ta wadatar tufa ɗaya ya wadatar ko bai wadatar ba to shi ne samu gani insha Allah قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد wani ya tambayi manzo Allah ya manzo Allah to menene hukuncin yin sallah a cikin riga kwaya daya riga guda daya tufa ko fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ce mishi awali kullikum thawbani kowa ke da tufa guda biyu ai ba kowa ke da guda biyu ba wani na da biyu wani daya ne da aka ce daya aka ce sai biyu to wanda ke da daya fa ma'ana ina ma'anan wannan jawabi da manzo Allah ya bayar eh ya halatta kenan ko in ya suturta al'aura ko haza hadithu muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muhammadun an abdullah bin yusuf wa akhrajahu muslimun an yahya bin yahya kilahuma am malik qawluhu aw li kullikum thawbani qala al-khattabi hadha lafdhuhu istikhbaran ومعناه الإخبار عن الحال التي كانوا عليها من ضيق الثياب labari yake bayarwa lokacin da suke ciki akwai kuncin tufa wa fi dhimniha al-fatwa min tariq al-fahwa ay idza kana satru al-awrati wajiban siyama fi salati wa laysa li kullikum thawbani fa kayfa ta'lamu jawazaha fi thawb al-wahidi an arga an sani kenan ko tunda ba kowa ke da tufa guda biyu ba sannan kuma lalle ne sai an su tace al'aura tukun ai sallah kuma lalle ne ai sallah ne ba ka bane ba guda ɗaya ta iya isa kenan riga ɗaya ta isa kenan ko amma in ta suturta al'aura ko wata irin riga kenan za ta isa jallabiya da mai kuma to babbar riga sai an kakka sai an yi dabara sai an kakka ba ko وروي عن جابر أنه صلى في إزار قد أقد من قبل قفاه akace Jabir ya dauko kwarjan lesa tufa daya mayafi daya sa sai kulla ta bayan kiyarsa yanda ake in ka dago ki gefen tufar sai ka jefa daya nan ka jefa daya can sai ka kulla ta bayan ka shikenan sai ka yi sallah wa thiyabuhu mawdu'atun alal mishjabi ya ɗauki wannan kwarjallin kuma ya fi ya yi haka ya yi sallah kuma rigarsa na rataye wajen shanya kaya wajen shanya kaya ko wajen rataye kaya mana yana da tufa ta biyu kenan amma ya ɗauki ɗaya ya yi sallah ta yi ko ba ta yi ba قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهجمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن الخ... ابن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah a cikin tufa daya fi baiti ummi salama a gidan ummi salama wadi an tarafaihi ala atiqai ya dauki gefen tufan ya gefa daya nan ya gefa daya nan yana sallah don tilas in guda ɗaya ne sai an bari an ɗora an ɗora bangare ɗaya kan kafada kamar yadda ake in aka yi ihrami sai an jefa ɗaya kan kafada ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبيد الله بن إسماعيل وأخرجه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرنا الإمام أبو علي أبو علي الحسين القاضي وأحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن محمد بن مأقل الميداني الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا جعفر ابن عون قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة قال يتي عمر بن أبي سلمة يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناجى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعا طرفيه على منكبيه هذا حديث متفق على صحته قال أخبرنا أبو عبد الله الحرقي قال أخبرنا أبو الحسن التيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهيني كشميهيني كشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا حميد حميد عن أنس قال يتي سيدنا أنس ابن مالك رضي الله عنه يتي آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع القوم في ثوب واحد متوشحا به خلف أبي بكر yace karshen sallar da manzon Allah yayi a cikin tufa yayi bayan abubakar ai an san kisan ko sai da aka je aka yi manzo Allah ba zai aka je daidai dan jikar sauki haka sai ta so lokacin sai na abubakar kuma yayi mai ya fara sallah da ya ji manzo Allah mutane na ta abin nan da ya ji alamun manzo Allah shi zai ja da baya manzo Allah ce a ka ce sai dai ja da baya to liman ya zo kuma waye liman to shine yace akhiru salati abin mamaki shine irin wayannan hadisan zai bayyana kissan na ga manzon Allah ya salla cikin tufa daya dabban fa yake na ga manzon Allah ya yi salla a cikin tufa daya tare da Abubakar kuma karshen sallan da yake nan ma'ana ya mai da hankali cikin duk abin da ya faru ma'ana ya san abin da yake faɗa ke duk wannan wahalhalu ka zo ka je ka shashayi ka taso ka zo ka ce ba kowa bane ba su ai rashin hankali ne hauka ne ma wannan قال أخبرنا أحمد بن عبد الله صالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكرمه لك سيدنا أبو هريرة الله يكرم سيدنا يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يأتي لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على آتقه منه شيء قد أيوكو يصلى أتكين تفاقيا باب كومي أكن كافدرسا معنى إن تفاقيا سيكت لك gefen ka dora kan kafari ka yafa zuwa kan kafara kamar yadda ake yi ihrami an gani ko eh to za mu zo mu je malamai tattaunawa da suka yi wannan da aka ce sai ka yafa a nan sai ka kulla a baya sai mene da mene za su zo su ce abin da ake nufi shine duk sa'an da ka suturce al'aurarka daga cibinka zuwa gwiwanka daga gwiwanka zuwa cibinka ka suturce al'aura in kai sallah sallah ta yi don an ce a shartul awwal menene a shartul sani suturatul aura ka suturci al'auranka kada ka yi sallah al'auranka na waje ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد بن أبي عاصم عن مالك وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان عن أبي الزناد وهذا نهي أدب أم فهمت؟ دوا إن ذاك بمعنى أدب مندوبات أبن أكسوكين واتفق أهل العلم على أنه واتفق أهل العلم وين كنا؟ malamai su mai ittifaki daban ijma'i daban ittifaq ahlul ilmi ala annahu idza qata ma bayna surratihi wa rukbatihi sahhat salatu ko sun haɗu sun yi ittifaki cewa in kasu mutum ya sutarce al'aurarsa daga cibiyansa zuwa gwiwarsa sallarsa ta inganta والسنه an yusalli fi izarin wa rida'in idza wajadahuma abinda yake sunna shine sai kai sallah farjan laila mayafi in ka samu in ka samu tufa biyu ka sa ko uku ka sa in baka samu ba sai dai sai ka daina sallar to in baka in ka samu biyu ko uku ga ga yadda zaka yi ko ina ya an rufe ko ina kenan ko to sai baka samu komai ba sai daya sai ka dawo cikin fikihu kuma me yasa zaka sa riga don kai sallah eh sutur sai al'aura to sai ka zo mahiyar al'auratu bai ce ce al'aura tana farawa daga ina ne zuwa ina to ashe ita ake bukatar na rufe abinda ake bukatar na rufe kenan ita ce in ba rufe ta ta al'aura ba sallah ba ta yi ba ita ma in ba rufe ta ba tana da hali fa amma babu hali ya za a yi sai a daina sallar in babu hali kuma ya za a yi sai kuma a sake dawowa cikin fikihu sai a ga irtikabu a kafin dararai ne gashi nan dai zai yi sallah al'aurarsa za ta fito fili al'aurarsa za ta fito ba yadda zai yi ko ya daina sallan ko ya yi sallan haka to ya za a yi ya za a yi ya za a yi al'aulawiyat kenan fiqhul aulawiyat abinda ake bincike kenan to abubuwan da ba a karantawa kenan yanzu fiqhul aula ka fahimci me ake nufi lokacin da kai karanta suna cewa shurutus salati arkanus salati wa kaza kaza sai kai ta lissafi su daya bayan daya wa sitratil aura wal auratu ma bainal surra ila rukbatayn a'a aka ce sitratil aura kuma aka ce min al'auran namiji daga ina zuwa ina shikenan karfe wajen sallah tayi eh al'aurar galiza akwai mai tsanani akwai mara tsanani eh an fahimta wanzu ana magana ne kan in ta kiyaye za a yi ba yadda za a yi a daina sallah abin da ake son ka fahimta kenan ba yadda za a yi a ce a daina sallah sai dai in ka yi bacci ko ka manta an fahimta قلت المراد منه أليس كذلك ها أخبرنا عبد الواحد بن أحمد البليهي قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد البليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن إكرمة سمعت أبا هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناج أبو هريرة أبو هريرة يتي ناج منظم الله صلى الله عليه وسلم ينا فترشوا من صلى في ثوب واحد دون زي صلى أتكين تفاقوا فليخالف بين طرفيه ya saba tsakanin gefensa guda biyu ka kama wannan gefen ka jefa nan wannan kuma ka kawo ka jefa nan ko ka bar shaka ko ka kulla ta baya sallah ka tayi hadha hadithun sahihun qultu malan yace al murad minhu annahu la yashuddu thawba ala wasatihi fa yusalli makshuf al mankibaini wai kada ka daure cikin ka kadai tsakiyar ka kadai sannan ka bar kafadunka babu komai akai bal yattaziru bihi wa yarfa'u tarafaihi yayi kwartalle ya daura sa'annan gefen ya daga sama فيخالف بينهما ويشده على أعناقه يدور ويستبايا فيكون بمنزلة الإزار والرداء tufa ɗaya kenan sai aka yi aikin da ya zama kaman tufa biyu kenan wa haza idza kana sawbu wasi'an in tufar tana da yalwa wa in kana dayikan shaddahu ala haqwihi in kuma tufar ba ta da girma rigar tufar ba ta da yin riga riga ai sakawa ake yi to amma in mayafi ne kuma gwa daya zaka yi sai ka daure abin nan dinka inda yayi وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر في الثوب الواحد إذا كان واسعا فالتحف به إن آني كدورة وإن كان ضيقا فاتزر به in kuma mai kunci ne ba ba yalwatacciyar ba yalwatacciyar riga ba ne yalwatacciyar riga ba ce ko ba tufa mai yalwa ba ce sai ka ka daura wa arada bil iltihaf al ishmal bihi mukhalifan bayna tarafayhi ala atiqaihi abinda yake nufi ka daura sannan gefe daya ka kawo gefen dama ka kawo shi hagu gefen hagu kawo shi dama ko ka kulla ta baya ko ka bar shaka aw yattaziru bi ahadi tarafaihi wa yartadi bil akhar ko ya dauki ɗaya gefen ya daura kwarjalle kenan ɗaya kuma ya gefa sama waru ya ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw qala qala umaru ko dai ce kar manzo Allah ya ce ko ya ce umar ya ce idza kana li ahadikum thawbani in ɗayan kuna da tufa guda biyu falyusalli fihi ma yasalla addasu wa in lam yakul illa thawbun falyattazir in babu sai kwa daya to sai ya daura ya kwarjalle ya daura wala yashtamilu ishtimal al-yahudi kada ishtimalu samma a yanda yahuda ke zai zo yi mana bayani qala al-khattabi fa ishtimal al-yahudi an yujallila yadbadanahu ath-thawba wa yasjulahu min ghairi an yushila tarafahu wai ka daure ba za ka zai mana bayani ka daure ba shi kayi yadda za ka yi za ka sufinta al'auranka ba yadda za a daura din in ka yi rukuyi ko sujada in ba ka yi hankali ba al'aura za ta bayyana shi aka ce kar kai wannan fa amma ishtimalu samma allazi ja'a fil hadis wa huwa ayu jallila badanahu ath-thawba amma ishtimalu samma ka ɗauko tufa ka ɗaure jikinka duka hannunka na ciki ta inda in za ka fadi ba za ka iya sa hannu ka tare ba za ka yi tarewa ba to shi aka ce an hana kuma karka zo ka yafa ta inda ba wando kuma ba cikakken ka ba kariya a kasan ka ɗaga kafan ka sai ga al'aura ta bayyana فيبدو منه فرجه وقد جاء هذا التفسير في الحديث وإليه ذهب الفقهاء وفسر الأسمعي الصماء بالأول فقال هو عند العرب أن يشتمل بثوبه فيجلل به جسده كله يدور jikin shi duka ya kaman a rigar da babu inda ba hannu ka sa ka kewaye jikinka duka kana ciki in ba inda za ka cire hannunka in ta kama za ka faɗi ba za ka cire hannunka ka dafa a kasa ba shi dai ka faɗi haka nan قال أبو عبيد كأنه يذهب إلى أنه لا يدري لعله يصيبه شيء يحتاج إلى أن يقيه بيديه ولا يقدر ويبي سنبا yana cikin sallah wani abu zai zo same shi abinda zai yadda zaka kana bukatan ka cire hannunka ka tsare to kuma kare ka daura hannunka baka da yadda zaka yi likaunihi ma fi thiyabihi saboda suna daure a ciki qultu wa qad ruya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahani as-samma'i as-samma'u ishmalul yahudi فجعلهما شيئا واحدا قال أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم وحول السند قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الطاف بن خالد والدراوردي عن موسى بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن سلمة ابن الأقوع قال قلت يا رسول الله نتي يا من ظن الله صلى الله عليه وسلم إنا نكون في الصيد ممنا زوا فروتا أفا يصلي أحدنا في القميص الواحد دائما زي صلى شيري قال قال نعم وليز waliyazurrahu ɗayan mu zai salla cikin riga guda da sai ce eh zai salla cikin riga guda amma sai kama haka yasa eh mai mafalli ya daure in ba maballi ya dauke sun ko tsinke ko menene sa ya kama ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة قلت وهذا إن كان جيب القميص واسعا يظهر منه أورته yace wannan in tufar tana da fadi in bai daure ba bai kama ba yanzu wannan haka sai ka rike abinka haka ko ko ko ka kawo abu ka saka ka karke saboda kar al'aura ta fita ko fa alayhi an yazurahu qala malikun وأحب إلي أن لو جعل الذي يصلي في قميص واحد على آتقيه ثوبا imam malik ya ce wanda zai salla a cikin tufa shi yana ganin abin da zai yi biyar da za a yi ya jefa ya dora akan kafadarsu kafadunsa guda biyu babu sadli fi salati babin da ya zo a sadalu a cikin sallah ba sadalu na kabalu da sadalu ba yanzu wannan matsala an gama da ita ko wanda ya sallah kamalu sallarsa ta yi ko ba ta yi ba wanda ya sallar rufa ta yi ko ba ta yi ba akwai wanda zai ce ba ta yi ba ka yi matsala sai a hankali ko kuwa tsanani na gyara abu zafi na gyara abu zafi da zafi sai dai sai go sai a yi gobara a hankali ake tafiya قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن إسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال يتي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجل في الصلاة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة قال أبو عيسى لا نعرف من حديث أتاين أنا أبي هريرة مرفوعا إلا من حديث عسل إسل بن سفيان قال وأخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن الحسن ابن ذكوان عن سليمان الأحول عن سليمان الأحول عن عطاء قال قال إبراهيم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السجل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه منذ الله يا هنا أي السجل في الصلاة zai zo ya bayyana sadulu fi salati wa an yi gattiyar rajulu fahu mutum kuma ya rufe bakinsa ya zai sallaye haka kamar yadda larabawa ke yi ko wasadulu to zai bayyana wani sadulu ake nufi huwa irsalu thawbi hatta yusiba al-ardh ma'ana ka saki tufarka har da je kasa da taba kasa wa ikhtalafa al-ulama fihi malamai sun kari juna ilimi a cikin haka fa dhahaba ba'dhum ila karahiyati sadl fi salati wai suka ce ai makaruhi ne suna sun karhata yin sadl fi salati ka saki tufarka har kasa وقالوا هكذا تصنع اليهود فممن كرهه ابن المبارك وسفيان الثوري وكرهه الشافعي في الصلاة كما في غير الصلاة ورخص بعض العلماء في السدل في الصلاة wasu malamai suka yi sassauci a cikin sadalu a cikin sallah za mutum zai iya sake tufarsa da har ta taba kasa a cikin sallah me yasa me bambanci tsakanin cikin sallah da wajen sallah وروي ذلك عن عطاء والحسن وابن سيرين ومقهول وبه قال الزهري ومالك وقال الخطابي إمام الخطابي ويشبه أن يكون إنما فرقوا بين السدل في الصلاة وخارج الصلاة أبسن بمبن تسكان سكتفا أتكين صلى لكم جنتفا أو جن صلى لأن المصلي ثابت في مكان واحد wai mai sallah yana tsaye ne waje daya ba tafiya yake ba balle a ce ya ja man jarran thawbahu khuyala an fahimta wa ghayra nusalli yamshi fihi wanda ba sallah yake ba kuma tafiya yake yi fasadlu fi haqqil mashi min al khuyala al manhi anhu mana sake ta jan tufa a cikin wani mutum yana tafiya yace aka ce yana cikin aikin girman kai qala ahmadu inna ma yukrahu sadlu fi salati إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد yace abin da yasa aka karhanta sallah a cikin sallah in ba shi da tufa sai kwa daya mayafi yake guda daya fa amma idza sadala an alqamisi fala ba'sa wa in riga ce da za ta kai har kasa ta rufe mishi al'auransa babu laifi ومن لم يجوز على الإطلاق احتج بما روي عن ابن مسعود وقفه بعضهم ورفعه بعضهم من من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل wannan riwayar akwai magana a kanta an ce bata inganta ba an ce markufa ce kuma aka ce marfu'a suka ce markufar ita ce asah wa qawluhu an yughatti ar-rajul fahu sai manzo Allah ce kuma an hana mutum ya rufe bakinsa fuskarsa rabin fuskarsa haka yana sallah qala abu sulaiman al-khattabi inna min adati al-arabi at-talassum wai yana cikin al'adar larabawa su yi amawali bil ama'imi da rawani ala al-afwahi fanuhu an zalika fi salati sai aka hana su in za su yi sallah إلا أن يعرض للمصلي الثوباء فيغطي فمه عند ذلك الحديث الذي جاء فيه سيدي أم تنزي أم حما سير في مكيسا أما كما شيك أما كنوكي أما ولي كسا أبو كروفي حكا سبودا ونشكين شدوك بابا متجي صلى الله عليه إيه سامي إيه babu yadda za a yi attaba samun lafiya ko zama lafiya sai an samu jagoranci shugabanci bai yi wa kowane malami shugaban kansa ne a zauna lafiya kowa ya kamata yana da wanda zai tsawata mishi wanda zai faɗa mishi ai wannan fahimtar takabin kuskure ce ba daidai ba ne kuma dole ya haƙura amma iya zama kowane malami fahimtarsa ce daidai za a zauna lafiya? eh? za a zauna lafiya? ba za a taba zama lafiya ba to yanzu malanta kowa shugaban kansa ne ai da to wakai kai yadda zai zama shugaba wakai yadda zai zama shugaba ba wanda ya yadda da wani ma balle har ka tsabata mishi wata rana sayidu mai kwano gusau ya zo ya same ni malam almajiran albani sun yi zafi wannan kaza wannan kaza kuma an ce suna girmama ka don allah malam ko za a je a samu a yi musu magana na ce a in je yi musu magana ce su daina kafin ka je ka yi mutane magana ma ya kamata ka fahimci me ake ciki ka fahimci halin da ake ciki wannan na son gaskiya wannan na son gaskiya shi suka yi kuskure shi ka zo ka ce musu ga inda gaskiya take amma wannan na son kudi wannan na son kudi wannan na son duniya wannan na son duniya wannan na son shugabanci wannan na son shugabanci wa zaka ce shi ya hakuri eh ba zai yi wa zai yi zai yi da wahala ko to sa'an nan kuma mutane da suka fara abu ba tsawata musu ba don ba wanda zai tsawata musu sai da wannan ya faɗa ma wannan magana da ta zama miki a zuciyarsa wannan shi ma ya faɗi maganar ta zama miki a zuciyar ruwa ne to sai ka zo ka ce musu yi haƙuri ba za ka ce mai haƙuri wannan ya faɗi magana game da wani ta zama miki ƙurji a zuciyarsa ba ya iya bacci saboda wannan duk binciken da zai yi karatun da zai yana da mai zai samu ya mai da raddi martani binciken da ake yi ke yanzu ba ana bincike ne don a bayyana mutane gaskiya ba kana bincike ne don ka kare kanka shi yasa duk kowa ya kasa kare kanshi wannan kuma ya faɗi magana da ta zama miki kurji a zuciyar ruwa ne to in ka zo za ka gyara su sai ka ce yaya eh to shi ne shi da ya ce in je yi mutanen zariya magana malamin su albani kafin ya mutu ya faɗi magana game da shi kansa sai aka zo aka sami ala ai sa'idu mai kwano ba wanda zai shaurare shi sai kai da ko za a yi mishi magana matsala ta yi zafi na ce to in ce masa ne in ce mishi ya daina in ce musu su daina lokacin da abu ya zama yayi ana yayi sai ka gyale kowa sai lokacin da ɗaya shari'ar musulunci ce ta kawo wannan Allah madaukin sarki ya zabi wa'ansu watanni ce ashhurul hurum wai menene watannin me ba me a ciki ba yaki a ciki me yasa saboda Allah ya san laraba suna ji da kansu sai a shekaru 40 sai ga an sa ana yaki to wannan ya dauko da zafi wannan ya dauko da zafi kuma kowa ya kasa to da wannan ashurul hurmu sun zo ba don ashurul hurmu bane da kaji kai ma ba don ashurul kuma ƙarya suke kowa ya gaji ne to karkashin wannan inuwan sai ga kowa ya ji sanyi kadan to ba zai zai iya ba kuma ba zai bai yadda ba zai iya ba shi ma wannan ba zai iya ba kuma bai yadda ba zai iya ba don abin kunya ne to gashi Allah ya zo ya raba fadan yace kar in wannan watannin ba a fada wannan gazawa ne yasa ya shiru wannan ma gazawa ne wa ya ce ya shiru so sai ya shiru ba don kai nai ba ba don ni kai ba kuma ƙarya kake yi ƙarya yake yanzu yayi ne ya zama yayi sai kowa ya zo ya gaji yana neman ya za a yi ma ya huta da lokacin in aka yi musu magana za su ci haka ne? haka ne? amma abu ya zafi yana tafasa kai ma ka shiga sai ka kone sai an zo sai ka kona kana iya shiga abu ne in matsalan ba ta yi zafi ba maganganu ne farko-farko amma har aka faɗi abin da ya zama miki a zuciyarwa ne zai manta da wannan magana kuma shi ma ya faɗa a zuciya ya zama kurji a zuciyarwa ne shi ma zai kowa zai kwan yana bincike ba don yaga gaskiya ba domin ya kare kanshi ya mai da martani kai ma don ka kare kanka ka mai da martani to shi ne sai komai ya zama ya daburce komai ya rikice aka kasa samun kan komai maimakon a tafi ana karanta da al'umma sai aka zo kuma ana ta rigima ana faɗa an fahimta haka ne ko ba haka ba ne babu salati filofin nisa ha? babin da ya zo na yin sallah da rigan mata rigan mace matakka ka ɗauki tufa ta riganta ka yi sallah riga kuma ta kasu kashe biyu akwai wanda ke shimi kamar singlet kamar shimi da ke sannan kuma akwai wanda za ta ɗora a tsawo shi ne sha'ar wanda yake ji ba manzo Allah ya ce ga shi tufa ta ku je ku yi mata wanka fa ashir na biyu ku sa tufata ita ce za ta zamo taba jikinta ba haka ba ne ba to sha'ar kenan disar kuma gari wanda za ta ɗauko ta dora ba haka ba ne ba قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم ابن سلام ابن سلام أو سلام سلام قال حدثنا معاذ بن جبل معاذ ابن معاذ عن أشعث ابن عبد الملك عن عن ابن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا ولا لحفنا manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallah a cikin rigunan mu sawa'an wacce rigar da ke taba jiki ko kuwa wacce ake dorawa kanta kaman shimi kenan da rigar da ake sakawa tace manzon Allah baya sallah a ciki an fahimta قال أبو عبيد الشعر الشعر جمع شعار وهو ما ولي جلد الإنسان من اللباس معناه تفر دكي يزو wannan shi'ar kenan wannan shige ta bajiki wannan kuma disarun kenan ko wadisaru ma fawqa shi'ari mimma yutadaffa'u bihi wa amma lihafu fa kullu ma taghattayta bihi faqad ihtahafta bihi duk abin da ka rufe jikinka kai iltihaf kenan qala akhbarana abu usman ad-dabbi qala akhbarana abu muhammad al-jarrahi qala hadathana abu al-abbas al-mahbubi qala hadathana abu isa قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث عن أشعث هو ابن عبد الملك عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لهف نسائه منذ الله بايا ساتفا ما تسي صلى قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد وردت فيه رخصة قالت ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مرت بعضه علي وبعضه عليه وأنا حائض wai an kawo sassauci ciki turi za a kawo nassin sassaucin shi aka ga ya sha bambam kiyasun ma'alfarar ke aka ce tufar ko amma don bargo ko mayafi ko menene tana kwanci rabi na jikinta rabi na jikin ai ba tufar ta ba rigar ta ce an ce rigar wanda za a ce rigar mata rigar mata rigar ta ce abu ne da ake yafawa baki daya kuma yana da girman da rabi na jikinta aka ɗauki rabi aka yafe watakin lokacin sanyi ne ga tufa a jiki aka ɗauko kuma aka yafa wannan sallah ta yi babu laifi kuma tana nuna abin da wannan ke nunawa ta ce tana haila mace tana haila hailanta ba hannunta ba ne don tufa ta taba mai sallah ko ya ta taba ta taba ita mai haila kuma ta taba mai sallah sallarsa ba ta ɓace ba an fahimta قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عيسى بن حماد المصري قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن هديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يتنبيت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه منظور الله yana sallah a cikin tufar da yasa ya sadu da ke qalat na'am tace eh idza lam yara fihi azab in ba abin da ya samu tufa shikenan muawiyah ibn hudayj abu nu'aym lahu suhba قلت ومن كره فلخوف ان يكون قد اصابه اذى من حيض او غيره wanda yace a a ba wai ya haramta bane yana ganin me yiwuwa daga garin saduwa din maniyi ko maziyi ko rabi ya taba tufa amma aka tabbatar da tufa ba abin da ya same ta don tufa na jikin mutum ya sadu da matarsa to me ya faru ba abin da ya samu kama kariha ba'dhum as-salata fi thiyabil yahud wan nasara kamar yadda waɗansu suka hada suka karhanta yin sallah a cikin tufar yahudu da nasara walam yara alhasanu ba san bi siyabil allati yansijuha almajus yace babu laifi tufan da majusawa ke sakawa ka karba ka dauka kai sallah babu komai wa salla ali fi thawbin ghair maqsurin qala ma'mar ra'aytu zuhriya yalbasu min thiyabil yabani ma subiga bil bawli wayannan maganganun duk babu ganganu ne da zamu damu da su ba don an rina tufa da bawali ya dauki ya saka wannan ba magana ce da zamu mai da zamu mai da damuwa akai ba ko ko tufan da ba ba a wanke ba ko tufan da ba rina ba ko tufan da ba mene da menene ba matukan ba a tabbatar da najasa ba ce ke ciki ba amma duk tufan da aka tabbatar da najasa sai a kawo da najasa sai a yi sallah a cikin an fahimta amma matukan ba a tabbatar da akwai da jansa sai a dauke al-aslu a cikin wannan tufan tsahara sai an tabbatar daga abin da ya kore tsahara ne saboda wannan matsalar in ka je kai bincike a cikin ta ita ce za ta baka salat fi siyabil yahudu wan nasara sun karhanta yin sallah a cikin tufan yahudu da nasara wata tufa ce tufan yahudu da nasara gwanjo ga sha na kawo wani ba ga gwanjo ana kawa ba kasan madina suke zuwa su sau ina suke zuwa su sau kasan turawa turawa ke sakawa su cire a wanke ko ana wankewa ko kafin a kawo yaya za ka yi ka tabbatar da ba a wankewa yaya za ka yi ka tabbatar da ba a wankewa eh in yaje sai gwanjo ya halatta ya sa ya sallah ko sai ya wanke to me yake me ke tsarkake mako abu inda jisa ta taba eh ruwa rana iska da me kuma da ƙasa ba haka bane ba ruwa sai ka ɗebi ruwa ka wanke ai magana ta kare ko to rana da iska kuma fa rana ta buga abu iska ta zo ta kore abin nan ya mecece hujjan cewa in rana ta buga abu iska ta zo ta tafiyar da shi ya tsarkaka eh eh aikin hajji mai aikin hajji ya ce to wai ana zuwa aikin hajji da ko ko har yanzu inda ake su a yi fisari nan a yi menene a nan a yi menene sai kowa ya gama ya tafiya bar shi kuma har shekara ta kewayo ba a yi ruwa ba a yi hadarin sama ba da in ka jana hadari zai tazo abin mamaki ne sai a shekara nawa ba ba ba ba ba hadari ba ruwa ba ruwan sama har shekara ta kewayo ba a yi ruwan sama ba to wannan wajejen da aka yi fitsari aka tafi aka yi kaza aka tafi me hukuncin wajen in an dawo badi za a yi sallah wajen ko sai an nemi ruwan wanki eh za a iya mai cece hujja eh to aka ce abin da ya faru manzon Allah shi aka nemi ruwa aka wanki to waye ce ma rana tana wankewa ya zama ya zama mai tsarki mecece hujjanka a kan rana eh ma'ana din najasa in ta samu waje gashi ainihinta kana kallo da kalarta da menene dinta da zarninta ko karninta ko warinta ko menene da menene wa'annan abubuwa in aka aka suka aka tafiyar da su suka zama babu su yayi me ya sarka eh rana da iska sun tafiyar da shi babu kalansa babu ɗoyinsa babu abin nan ɗinsa to shi ke ya tsarka kenan ko to gwanjo zai shiga cikin wanne ne ne ya ji rana da iska a daure aka kawo fa ko a sake aka bu iska na buga da rana eh eh babu karahiyati salati fi thawbin lahu a'lamu babin da yazo na an karhata yin sallah akan tufan da akwai hotuna a ciki sura a ciki zane a ciki قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي باب كراهية كراهة تنزيه أو كراهة تحريم tanzihin ne ko za mu gani tanzihin ne ko tahrimin eh qala akhbarana abdul wahid ibn ahmad al malihi qala akhbarana ahmad ibn abdullah al nuaimi qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala hadathana muhammad ibn isma'il qala hadathana ahmad ibn yunus قال حدثنا إبراهيم ابن سعد قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عائشة منظر الله صلى الله أن النبي استبس منظر الله صلى الله عليه وسلم تاغني كينا صلى في خميسة لها أعلام منظر الله يصلى أتكين تفا da akwai zane-zane a ciki hotuna zane-zane a ciki fanazara ila alamiha nazratan sai kalli tufan ya kalli abubuwan فلما انصرف إدد صلى قال اذهبوا بخميستي هذه إلى أبي جهل yace kaga wannan tufan ku je ku ba Abu Jahami wa atuni bin bijaniyati Abi Jahami ku taho da tufan Abu Jahami ku bashi wannan wa atuni bin bijaniyati Abi Jahami fa innaha alhatini anifan an salati saboda wannan zane zane da ke ciki sun shagalar da ni ina cikin sallah sai hankali ya koma kai kana kallo kaza kana kallo sallah ta yi ko bata yi ba to karahati tanzihin kenan ko tahrimi tanzihi to yanda mas'alar take kenan to yanzu ya za ka yi kai sallah kamila darduman da kake tsaye a kanta kake sallah a kanta ita kanta abin kallo abar kalloji eh kowa hular da ya saka a bar kalloci kowa da irin zanen hularsa hula tana da matsalar tana da sauki a ka take ko kai ko ba a ce ka daga kanka ba ina ka ce ka kalla kasa to kasan da zaka kalla da ruba sai da aka zabo mai zane mai kyau aka kawo to ya zaka yi da zanen da ke cikin darukan darduma eh هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن حرملة عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب منتنا الخميسة كساء أسود تفا بكر تفا وقد يكون لها أعلام اسميوا أسام زاني أتكي وقد يكون من الخزي والصوف والإنبجانية منصوبة الإنبجانية رأيك أكاو منصوبة إلى إنبجان قوله الهتني أي شغلتني تا شغلت كل تا شغلتني يقال لهي الرجل عن الشيء يلهى عنه إذا غفل عنه ولها لها يلهو من اللهو واللعب وفي الحديث إشارة إلى حفظ البصر في الصلاة عما يفتنه فيها قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد بن مأخل ابن مأخل مأخل الميداني قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سيد بن سلمة المدني مولى آل عمر بن الخطاب عن مسلم ابن أبي مريم عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما وعليه نمرة له منذ الله صلى أتكين تفسر فقال لرجل من أصحابه أعطني نمرتك وخذ نمرتي سيتي كي باني تفكك تلكتاوا فقال يا رسول الله نمرتك أجود من نمرتي سيتي يا منذ الله أتفتك تافتا وكيو قال أجل ولكن فيها خيط أحمر أما تاوى تفكيو إن أبوي زاني جزاني فخشيت أن أنظر إليها فيفتنني في صلاتي أو يلفتني kai karbi ruwan tubba ni tufanta ka manzo Allah ya tufa ka ta fita kyau eh na san ta fita ka kyau akwai zane a ciki jan zane ba na so ina sallah ina kallo ta dauke min hankali haramci ne ko kuwa karhanci waruya an na ba talhat al'ansari ya aka rawaito cewa abu talhat al'ansari abu talhat al'ansari aiko ya san shi ko mai gona mai albarka kana yi tsalli fi ha'itin lahu fatara dubayyu da fatara dubsiyu abu talhat al'ansari mun karanta wannan hadisin da juma'a yana sallah a cikin gonarsa sai ga wata 'yar dabba su kankanwa ta zo tana fama ta tashi nan tana neman hanyar da za ta fita ta koma nan ta koza wunan sai ta ɗauke masa hankali faja'ala ya taraddadu yaltamisu makharajan falam yajid liltifatin nakhli bi wannan sun sun ko dabban bata samu inda za ta fita ba saboda gonar dabino duk sun harhare ma juna fa ajabahu zalika yana sallah yana kallo sai abin ya bashi yayi masa kyau فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع سيغا yana kallonta sa'an nan ya dawo sa'an nan ya sai da ya gama kallonta sai ya dawo sai ya manta ma raka'a nawa yayi me yake cikin sallar ne fa idza huwa la yadri kam salla wannan sahabi ne kuma da 2021 ne fa qala sai ce laqad asabatni fi mali hadha fitna ce wannan dukiyar tawa nasu ta zama mai fitina faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sai zo wajen manzon Allah ko manzon Allah ya zo fa qala wa qala huwa sadaqatul lillahi yace ya manzon Allah wannan dukiyar ta fitina ta zama mai fitina ina sallah sai da na shagala har na manta sallar manzon Allah na bada gonar sadaka su sabilillahi fa da'ahu haythu shi'ita ka ajiye kayyan abin da kaga ya dace وروي عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان قال أبو داود يعني البساتين إسناده ضعيف قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أخوة بن عامر أنه قال قد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه أكاو منزو الله أهدي منزو الله بأتي أن باش صدقة سيدي أن باش كوتا don manzo Allah baya cin sadaka da shi da Ali Muhammad ba sa cin sadaka sai dai kyauta sallallahu alaihi wasallam daga nan zaka san cewa halacci ko haramci ya ya danganci zatin abu ne ko ko hanyar da ta to aka ba barira sadaka sai ita ta ba su kyauta abinda aka ba ta sadaka din nan shi manzo Allah ce aka sai aka ce ya manzo Allah ai sadaka aka ba barira ce ai ita aka bayuwa sadaka mu kyauta ta ba mu wannan abin ke to zatin abin ne halacci ko haramci ko ko hanyar da aka tsara ta sun masallafihi sun man sarrafa fana za'ahu naz'an shadidan kalkarihi isa tufan yana sallah yana gama sai cire cikin fushi sun ma kala layan bagi haza lil muttaqina yana gama ci kai wannan ai bai dace ma mutanen kirki ba ko هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن قتيبة بن سعيد الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم da lada